مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يسهرون بآيات الله وهكذا ما كانوا يستهزئون يسهرون رقيد شيء تكو أوكا ذاك الكعبة وألا كثيرا tsirarku shi ne ku dawo ku ba Allah.
Babu salatu fil bai'ati.
Babu yin sallah fil bai'ati a gurin ibadan nasara.
قال عمر رضي الله عنه اليهود نعم واتو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يتي حديث ده yake Abdul Razzaq ya kawo shi da isnadin sa to inna lana da khulu kana isakum ba mu ba shiga kanisa ku
min ajalin tawasili allatifiya allatifiya mutumin da kuke sawa a ciki
allatifiya suwaru wanda yake wato surori ne surori a cikinta wa kana ibn abbas yusalli fi bi'ati ya ablan abbas ya kasance kan yi sallah a gurin ibadar nasara illa bi'atan fiha tamasil coci ne wannan bai hana ya sallah a ciki ko wurin ibadar yahudu yakan yi sallah a ciki sai fa inda yake akwai mutum mutumi a ciki na'am to wannan baya ya sallah
حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه wato anan muhammad din ba faɗi wanne ne ba amma wato ibn asakir a tasar waya ya ce muhammad ibn salami ne yanda yana cikin guda takwas da aka ce su salamu ne a sunansu illa samane fahimu salamu yushaddu fi jami'ihim salamu illa samanin fahimu salamu shehul buhari ma'al mu'tazili ko yadda su da dan faro yake faɗa da su rawi to daga aisha cewa abu salama wato Allah ya ƙara yadda a gare su ta ambata ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa akwai wata kanisa ra'atha da ita ummu salama ta gani bi habasha yuqalu laha mariyatu ana kiran wannan mariya wato santimeli ana kiranta santimeli to فذكر له ما رأى فيها من الصور صلى الله عليه وسلم أبن تغني وانا كنيسة ندق متم جميزان النكا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم وإنما سوى النوص متعليني إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا صوروا فيه تلك الصور
ciki أولئك شرار الخلق عند الله wa'annan su ne mafi lalacewar halitta wajen Allah
babu wato wannan ba wai an ce dan an yi masallaci dab da inda kamarin bawan Allah na kirki yake ba daidai ne ba a'a illar shi ne yin mutum mutumin nan inda ba za a yi wannan mutum mutumin ba to shi kenan shi ne an da mafiyan malamai suka tafi a kai za a ga sai dai wato ahmadu gumari musamman ya littafi akan wannan matsalar yin masallaci dab da kabari menene hukuncinsa ya kawo hujjoji ya kawo hujjojin waɗanda suka ce ba daidai ba ya kawo hujjojin shi da yake gani ya kawo jihani kuma tsakanin sai dai ahmadu gumari mai littattafan nan da yawa wanda yake babba ne a ilimin hadisi kuma yana da awar ma shi ai Allah ya kai shi matsayin ijtihad to na babu wannan babi ne حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن بن عبد الله بن عتبة ان عائشة وعبد الله بن عباس قال وعائشة بن عباس سنتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم da inda ciwo ya sauka sallallahu alaihi wasallam ya zama yana dab da rabuwa da duniya tafika ya ɗarahu khamisatan lahu ala wajhihi wanda ya mafi nasa akan fuskarsa فإذا اهتم بها كشفها عن وجهه ya yi zafi da yawa to ya fi min yi masa yawa sai ya ɗauke ta daga fuskarsa
فقال ya ce وهو كذلك wannan hali لعنة الله على اليهود والنصارى yahudu da nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا masallatai يحذر ما صنعوا yana tsawata da al'ummarsa kada su aikata irin abin da yahudu ko nasara suka aikata
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قاتل الله اليهود wadan Yahudawa Allah lalace Yahudawa اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا su masallatai
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم da wannan babi wato shi wannan hadisin muslim ma ya fi da shi a kitabus salat kuma abu dawuda ma ya da shi amma shi a kitabun jana'izu nasa'i ya da shi a kitabun hajji rasulullah sallallahu alaihi wasallam a babu fada ranar sallallahu alaihi wasallam jiya lalle al'aurar masjidan wa dahura kasan yan masalla kasa gaba daya a matsayin masallaci mai tsarkakewa
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أوئيت خمسا an ba ni wasu matsayi guda biyar لم يؤتهن أحد من الأنبياء da ba a قبلي ba da su ba ga wani daga annabawa kafin ne نصرت بالرؤب nasira ta share Mm.
na farko an taimake ni da firgici da tsoro da fiye wata guda inda ba za mu sallar sallar fuskanta to daga nan inda yake har zuwa tafiyar wata guda kafiran da suke wajen sai su dinga jin firgici suna tsoro ba san me ba amma sai su dinga jin zuciyarsu suna ta faduwa
وجعل لي الأرض مسجدا an وطهورا kasa kuma masallaci ko mai tsarkakewa وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة duk wani mutum daga al'umma ta da sallah ta riske shi فليصلي ya sallar duk inda wato sallar ta riske shi وأهل لي الغنائم an halatta min ganimar yaƙi وكان النبي يبعث إلى قومه da خاصة annabawa annabi akan aiko shi ne ga jama'arsa kadai a mutanensa kadai وبعثت إلى الناس ne kuma an كافة aiko ni ga mutane gaba daya an aiko ni ga mutane gaba daya وأعطيت aka الشفاعة ba da ceto mai girma wadda ba a bayar ga wani ba Ah, ni kadai aka ba wannan matsayin Sallallahu alaihi Ah, wasallam.
akwai ceto babba wadda ta keɓanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu nau'o'in na ceto ma wanda sun keɓanta da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai kuma nau'o'in ceto wanda manzon Allah zai yi kuma za a samu ma a bayan Allah wanda za su yi. a dai wajen ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farko wanda zai ceto kuma shine farko wanda za a karbi cetonsa awwalu shafi'in wa man yushaffa'u muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalabi da suyudi yake faɗa a kan kwamus sadi ko yanda eh, wato laƙani sai da ibrahim laƙani yake faɗa a jawharatu tauhidi wa wajibin shafa'atu mushaffa'i muhammadin muqaddaman la tamla'i wa ghayruhu min murtaral ahyari yashfa'a kama qad ja'a fil ahbari ya shi yasa dai daga duk irin wannan aka gano aka tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ashe shine mafificin halittar Allah yanda malamai masana duk suka tafi a kai sai dai waɗansu da suke masu jayayya ba ilimin amma suke cewa wai me ya hujja na ce wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi jin halitta Eh, wai an ce an ce da ya fi annabawa amma a ce ya fi jin halitta ai ba- ba sa ga nasi ba ba za ga nasi Eh, ba to ga nasoshi da yawa wanda suke nunawa يسا والأكد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والكل تمام أن سامي إجماعي كان شاء الله صلى الله عليه وسلم جبات حلقة الله باك مشي ba sabani a nan nan kuwa nan masu cewa su ba ta su fahimta ba malamai ba ne Nama ana isla da maganar malamai ne wajen ijimai ya sa su ta su ba a bakula na su sannan da na ce ta su ba ba na wani ba za ta fi
باب نوم المرأة في المسجد babin hukuncin a ce mace ta yi a bacci babin hukuncin masallaci wata baiwa mace ta yi wato baka ce sun ce ga wata kabila daga kabilun larabawa
نعم Zai wata ولد take وخرجت سبية ke wata yarinya ta fito na huta su عليها وشاء أحمر tana sanye da lullubi ja من سيور من سيور wanda aka yi shi daga fara aka hada aka saka wannan
قالت take ووضعته sai ta ajiye shi ajiye wannan mayafin kamar kamara aw wa ko kuma qamina haɗowa daga hadare ta kama rabbi hudayatun sai wata showa ta zo ta wuce shi ga shi ja wa mulkan alƙawarin abin jefarwa hasibar lahaman shirwa da ta ga abu ja ba sai ta ɗauka nama ba ne wa hadifatu sai ta tauke shi qalat Ah, wato ana cewa haɗifa shi ya fi fasaha na'am Ah, akan ce kuma haɗafa amma ba shi ya fi fasaha ba Na'am.
in ka yana zuwa babun fariha haka din ya fi fasaha yakan zo kuma babun ah, wato ah, nasara Na'am.
wannan kaɗan ne Hmm.
so
qalat tace falta masuhu ah, wa- wa- wato shi ya sa illa man haɗifan hata ya kaɗu bar'u ya haɗafu a yayin babun fariha ne kenan na'am to na'am
fartaba su Na'am.
da nemi wannan damara ta yarinya falam yajiduhu ba su same shi ba qalat ita wannan baiwa ta su a da wadda suka yanta ta ce fattahamuni bihi sai suka tumce ni da shi suka ɗauka ko ni ce na ɗauke qalat ya ce fadafiqu yabtishuna suka haɗu suna bincike suka tsananta bincike a kai hatta fattashu qubalaha kai har al'aurarsa sai da suka bincika ya ko ta ɓoye shi qalat ya ce wallahi inni laqa'imatun wallahi ma'ahu ina ɗaya tare da su iz marratil sai hudayyarun ga shirwar ta taho ta falqathu jeho wannan mayafin ko ɗamara qalat ta ce فوقع بينهم ne da ɗamarar nan ta faɗo a tsakanin suka ganta ta قالت ce وقلت هذا الذي اتهمتموني nake به da su kun ga da abin da kuka tunce ni cewa ni na sata زعمتم kun ce ni na ɗauka وانا منه بريئة ni ko na tabbata ban taɓa ba ba uwa na ban taɓa kayan ku ba وهوذا هو gashi
قالت ta ce وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ta فاسلمت musulunta
قالت عائشة رضي الله عنها Nuna wadda mutanen ta suke mata shi ya ƙara sawa ta ta shiga musulunci. Ta shiga musulunci. Ya sa kowace idan musulmi za su tsaya su tsaye da addinin su da adalci ai duk wanda ake nuna nawa ma sai zama ba shi da mafaka irin musulunci.
Allah.
Musulunci shine addinin da yake karɓo haƙƙin wanda duk aka rena. Ah, Musulunci shine addinin karɓo haƙƙin duk wanda ake ganin ba kowa komai kowa. Sure.
مم. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها حذاء في المسجد kasance tana da hema a masallaci na annabi أو حبش ko ɗaki kadai قالت sai ce وكانت تأتيني matan da ta kasance takan zo wajena وتحدث da عندي hira a wajena kalar ta da su ne aka shafe kan ɗaya نعم da tabbatar da irin malik alfiya wanda ta yi su ne kai kuka sarfi da alata ka ta bayyana ki ba نعم to قالت ta ce ولا تجلس عندي مجلسا ba ta zama mazauni a wajena ba ta zama zama a wajena إلا قالت ko ta ce wa yau da shari min ta ajibi rabina ألا إنه من بردة الكفر حمداني aljani wa yau da shari ranar da mazan nan ta yarinyar nan da aka ɗauke da shirwa ta ɗauke من تعاجيب yana da ربنا abin mamaki na ubangiji yadda Allah ya kubutar da ni wanda suke tuhumta ta sai gashi shirwa ta dawo da abin a gaban ألا na'am إنه من Hakika بردة الكفر Ubangiji حمداني Aljani ya tsira da ni min baldatul kubri daga garin kafirci.
قال عائشة A Aisha ta ce فقلت لها sai ta ce da ita ما شأنك me yasa ke dinnan لا تقعدين ba مدينة ta zama عدن tare da ni mazauni إلا قلت sai ko kin هذا faɗi baitin nan قالت Aisha ta ce حدثني بهذا الحديث ta faɗa min wannan labari nata ta faɗa min wannan labari nata نعم shikenan mace ta a iya mata hema a cikin masallaci ta yi bacci a ciki ba laifi نعم to
باب نوم الرجال في المسجد babu halaccin baccin maza a masallaci وقال أبو كلابة Lala عن ya ce أنس ya karɓa daga anan قدم رهط من أكل wato na hadisin da annabi buhari ya kawo shi mu'allaki zai ya kawo shi da isnadin sa cikakke نعم a kis- a kitabul muharibina نعم ya kawo shi da isnadin sa sai sa na sai hadisi wajen dubu da ɗari biyu da buhari ya ta'alikin sa a wani wajen amma wani wajen ya kawo su da isnadi muttasili مم.
to
na'am kadima rahatan min wani ukhuliyin jama'a daga banu ukurin sun zo ala nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam suna wata kabila ce daga larabawa banu ukurin na'am wa kanu fi sufati ita da ce a rumfan masallaci wa qala abdurrahman bin abi bakr labarin na da bakarin ya faɗa kana ashabu sufati alfuqara wato shi ma dai wannan hadisi ne mu'allaki na'am Eh, mu- hadisi ne mu'allaki mm shi ma dai buhari nan gaba zai kawo shi da sinadin su cikakke a hadisi dogo hadisi ne dogo kwarai ya faɗe shi a alamacin nubuwai Na'am.
kitabu alamacin nubuwai na'am a sahabban rumfan masallacin manzo sun kasance a kukara almajirai Mm.
almajirai ne wanda ba su da gida ba su da komai shi ne su zama a nan mm kuma suka yawaita suka karanta na'am ba wai mu'ayyane ba ne ko yaushe su din nan ne Mm.
O, wani a cikin sai a cikin sai kuma Allah ya hore masa na'am sai ya gida Mm.
ko a bashi ko abin da ya kama da haka wani kuma sai ya sake zuwa shi kuma ba goma wanda ba da can ba a ciki shi yasa ba wai sun tsaya iyaka su bane an ware su a ko kada to
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب yakan yi bacci alhali yana samrayi اعجب shi abdullahi bin umar yakan yi bacci sannan yana saurayi bai riga ya yi aure ba لا اهل له ba shi da iyali في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم yana yin bacci a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam
حدثنا قتيبة بن سعيد مم.
قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم Salim Abdul فاطمة Malikin Ansari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidan Yasta Fatima فلم يجد عليا في sai ya البيت samu Sayyidina Ali baya gida فقال أين ابن عمك yace ne sai na dan aminki قالت da sai ta ce كان بيني وبينه شيء mun samu ƙarshen jituwa ne ya فغاضبني yi fushi da ni فخرج bisa ya tafiyarsa ya fita ولم يكل bai عندي zauna ya yi baccin rana ba a waje na فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنسان sun ce da wani mutum انظر أين ya هو rago min ina ali فجاء sai mutumin nan ya zo فقال ya ce يا رسول ya الله rasulallahi هو في المسجد ai ga راكد can a masallaci yana bacce فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم da mai zo masallaci وهو ya مضطجع samu sai na ali ya kwanta قد سقط رداؤه أو شيئه Hannunsa ya faɗi daga ɓangaren jikinsa.
وأصابه Wato تراب baya ta taɓa wannan ɓangaren.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عنه Yana shafe turbayan daga Sayyidina Ali ويقول yana cewa "Wai ya abatu abin ta shi kai abatu uban turbaya هم أبا ta shi تراب kai uban turbaya
حدثنا يوسف بن عيسى Allah to daga wannan malamai suka ce ashe kenan a tausasa ga sirkai Allah.
Wai kuma ko da wanda yake ba talaka ba ko da wanda yake da gida ya iya bacci a masallaci نعم kuma cewa aiwa mutum alkunya ba da ɗansa ba kai wannan aka ce wata a ba turabi ai ba turabin ya hauka ba Em, eh, wato wannan hadisin buhari ya zai kawo shi a kitabun istizami zai kawo shi ma a far- farlu ali نعم yasa ya da shi a waje biyu a waje uku kuma wannan نعم kuma imamu muslim ma ya da hadisin a kitabun fara'il مم.
to حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
sai a samu da dan farjan ne wanda za a daura a gindi saman wajen kirjin ba komi وإما كساء dan mayafi ne za a lullube jiki da shi الربع في أعناقهم sun daura wannan mayafin a wuyansu فمنها ما يبلغ نصف akwai الساقين a ciki wanda yake kawowa rabin majanjama ومنها ما يبلغ akwai wanda yake الخلقين kawo idan sau فيجمعه sai بيده mutumin ya haɗa tufafin ya rike da hannu haka راية أن ترى wani عورته tsoron kar tufafin ya faɗa ga al'aurarsa لا إله إلا الله tufafin bai wadatu ba da za a ɗaure na sai dai a rike لا أكبر sai dai a rike مم. babu salati idza gadawa min safarin babin cewa mutum ya fara zuwa masallaci ya salla in ya dawo daga tafiya
wa qala kawu ibn malik kabin malik ya faɗa hadisin da nan gaba buhari zai kawo shi da da kissa doguwa zai kawo shi muttasili
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره yazo ya dawo daga tafiya zuwa masallaci فصلى ya فيه salla a masallacin حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مصعب قال حدثنا محارب بن دسار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه yadda Allah وسلم al-ansari ya ce na je wajen manzo sallallahu alaihi wasallama وهو في المسجد a yana masallaci قال مسعر abu ya ce وراه قال دهن ina zaton ya ce daidai wata cin hantsi فقال sai ya ce صل ركعتين Allah ya ce da ni je kake sallah raka'a biyu وكان لي عليه دين ina bin sa bashi ukiya guda فقضاني ya biya ni وزادني ya min ƙari ma ya min ƙari shi jabirin ne mai bin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya biya shi nan take kuma ma ya ƙara masa
باب إذا دخل المسجد wato shi wannan hadisi نعم Buhari ya kawo shi gurare daban-daban an ce kusan guri 20 ne ya kawo hadisin nan wani a takaice wani ya kawo shi dogo wani ya kawo shi mutasili wani ya kawo shi mu'allaki Eh, wato a cikin wata ruwaya jabir ya ce ya ci da manzo sallallahu alaihi wasallam na kofar masallaci sai manzo Allah ya ce a ka dawo ne jabir ya ce na ce kwarai na dawo sai manzo Allah ya ce to shiga ka je ka sallah raka'a biyu نعم yan kuma shi hadisin duk wanda suka zo a cikin isnadinsa mutanen kofa ne duk mutanen kofa ne kuma hadisin muslim ya ruwaito shi a guri biyu ya ruwaito a kitabun salati ya ruwaito a kitabun mewi abu dawo da ma da nasa'i duk sun ruwaito hadisi to
باب إذا دخل المسجد babin idan ya shiga masallacin فليركع ركعتين rasarar nafila raka'a biyu حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sallallahu ya ce اذا دخل احدكم المسجد idan ya shiga masallaci فليركع sai ركعتين fara nafila raka'a biyu ta hiyatul masjidi قبل ان يجلس ya ce ya zauna
باب ال- باب الحدث في المسجد Ah, wato in ya zauna to me kenan menene hukuncin نعم
an samu sabani tsakanin malam wasu suka ce inda manta ya zauna a sai ta ce zo amma inda gangan ne ya zauna to ya tozarta wa kansa ladan da ake samu a wannan alheri mai girma نعم wasu ko suka ce ai ala kulli hali in har ya riga ya zauna ma ba ya tashi ya zo da su ba ko da da mantuwa ne tunda abin da ake bukata a zo da su farkon shiga masallaci tunda shi ko bai zo da su ba har ya zauna to ai ba ya tashi ya zo da su ba to shi ne dai an samu sabani tsakanin malamai to
باب الحدث في المسجد babu wanda yana cikin masallaci yana da alwala sai alwala ta ta warware shi ne babu hukuncin kari da ya samu mutum a masallaci نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na manzo Allah ya ce wani hadisin wato na muwadda ne Ah, na muwadda ne hadisin imam malik ne ya rawaito da ɗaya daga cikin asahul asali نعم shine abu zinadi an al'araji an abi hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الملائكة تصلي على أحدكم mala'iku suna kai wa ɗayanku addu'a ما دام في مصلاه matuƙar ya zauna a wurin da ya sallah. Mala'iku suna yi wa ɗayanku addu'a matuƙar ya zauna a inda ya sallah. Shi ya sa yanzu samari da suke ganin a yi sallar a zauna ko tafihi ma a yi kamar wani ƙauyanci ne suna ko wata wakansu suna tsere wakansu alheri ne mai girma.
نعم mala'iku wanda suke ma'asumai a ce su yi ma addu'a amma kai wannan kare na Allah Allah aka ke ka tashi wani ma in yana fitowa hira fa zai hira zai shiga ba wani abin kirki ba amma sai gwamnati wai ya fito din waye wannan zaman ai wani kauyanci ne awai kan awai ba da yayi sallar ba ga abin da aka ce za ka samu in kai wannan zaman mala'iku ne na Allah suke taimaka addu'a addu'a ma aka faɗe ta da lafazin girmamawa tusalli ba cewa aka yi tadu'u ba dan a ƙara nuna girman addu'a na'am na'am fi musallahu allazi salla fihi ba mu fi musallahu muskar ya ci gaba da zama a gurin da ya salla inda ya salla a ciki
malam yahudis matukar dai alwalarsa ba ta warware ba
ta ƙulu mala'ikun nan abin da suke yi shine suna cewa Allahumma ghfir lahu ya ubangiji wato wannan badali ne ko alfu bayani na'am shi yasa aka yi fasalo ba a yi wasu ba tsakanin jumla ta farko da jumla ta biyu akwai kamalul ittisal ya ubangiji kai gafara ga wannan ka gafarta musu laifukansa Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa
babu bunyanin masjidi hadisi nan gaba zai dutse buhari zai kawo shi kuma musulun da abu da da nasa'i duk sun da shi to na babu bunyanin masjidi babin yadda aka gina masallaci na annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال أبو سعيد أبو سعيد الهجري كان سقف المسجد من جريد النخل رفو مسلاتين منذ صلى الله عليه وسلم أن يشني تنكر جبينه ɗaukokin da na dabino aka ɗauko aka sassaro aka jera shi yasa aka yi ruwa sai ruwan biyu fara da ciki don ruwan ya zama ya shiga ciki ba a rufe shi ba zama ruwa baya shiga sai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam
wa amara umaru fi bina'i masjidi ya umarni da cewa a gina masallaci shi yasa zama sai na umar haka dai aka zauna wanda ya zama zarar sai na abubakar haka dai aka zauna shekara biyu ne da watanni haka aka zauna
wa qala sai na umar yace akin na min al-madari madari yake cewa da bai aikin ka san yadda za ka yi ka kare mutane daga ruwan sama yanzu yadda ake yin an yi ruwa sauka yake ciki shi yasa kai yadda in an yi ruwa ruwan zai gangaro waje a yi sarifi kenan sosai wa iyaka an tuhammira amma ka kiyayi sa abin da yake jaja aw tusaffira ka sa abin da yake fatsi-fatsi ta taftinan nasa wannan ya zama yana ɗauke hankalin mutane sai za ka kai wani abu wanda zai zama ya ɗauke hankalin mutane
wa qala anas sai na anas yace yatabahawna biha a ƙarshe lamari zai kai matsayin mutane suna yin masallatai ba don a ibada ba don a ringa alfahari da ita na gina masallaci a garinmu wa gina masallaci kamar sa a garinsu ƙarshe da gina masallacin ba sallah yake zuwa yi ba amma dai tun ƙahonsa ai ya gina masallacin ثم لا يأمرونها إلا قليلا sannan ba sa raya ta sai kaɗan ba sa raya ta sai kaɗan فقال ابن عباس Alana Abbasin ya ce لتذاكرن لتزخرفنها wallahi za ku zo kuna ƙawata masallatanku كما زخرفت اليهود kamar والنصارى yadda yahudawa da nasara suke kawata guraren ibadarsu yasa daga nan malamai suka ce kenan ashe an gano ba abun so ba ne a ce za a kawata masallaci saboda ta yiwu ya zama zuciyar mai sallah wannan adam ne ke ɗauke masa hankali sanda yake sallah ko kuma cewa ai ba lalle wato wannan hanyar ita ta fi kyau a ce an kashe kuɗin ba ta akwai wata hanya wadda ta fi wannan muhimmanci me amfanin an yi masallaci an kashe masa miliyan kaza don kawai a ƙawata shi alhali ga musulmi suna fama da yunwa ko suna fama da talauci me kenan aka yi an yi wa Allah ko dan Allah aka yi masallacin ai ba su kula da bayan Allah a sannan fiye da wannan to da na dawo an yi inda yake ya dace kuma an yi ne dan a girmama masallacin ba a yi banna ba to wannan ba laifi yadda malamai suka faɗa kuma malamai suka ce da wani zai wasiya cewa ko na mutu a dukiya ta ku ɗauka ku yi masallaci kuma a yi masa fenti wanda ya zama a cikin fentin da za a yi don a kawatar sai an hada da jaja ko fatsin wanda suka ce sai a zartar da wasiyar ta saboda za a yi zamanin ya zamo dole a sanya za a yi a nuna girman masallacin wajen mutane yanzu ba san girma ba sai sun ga ado eh ba san girma ba sai sun ga ado to sai dole a girma din yanda yanda ya zo a kisar jaha ko ga jaha shine ya je wajen ana liyafa amma da yan tsummo kararsa ina zuwa kofar aka koye shi ko ba kunun banza ba mutanen banza ake tarawa ba ya koma gida ya safo riga sabuwa da kayanta yana zuwa a banka da zuwa wanda zuwa ya shiga ciki ya ce sai a ce riga ce ta abincin ya sa a jikin rigar ya ce a albarkacin ki ne na ci abincin nan ma ta ce ba zai ba haƙi na mutane sun koma in ba su ga adam ba kuma sai su kawo raini ba warin ya zama shine tudatu linnasi da ƙarya bi kadari ma ahadasu to
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن سالم بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيا باللبن
masallaci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yana shine da tubali tubali na kasa
da saka fuhul jaridu an masa rufe da tanka وعمده حشر الأمودان تفلون لما كده شيء حشر النحل إتاتون بشيء الدبيل فلم يزل فيه أبو بكر شيئا أبو بكر يقال كل رأسك yadda annabi ya bar masallacin nan haka sai na abubakar ma ya gama muddarsa shekara biyu da watanni ya bar masallacin haka
da za da fi umaru na umar shi ya kara shi da tsawonsa da fadin وبناه على بنيانه أما دي يجنا شبسة عند أخي جنا شي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم جل بني دا توبة لنا قصة والجريد وعاد أمره خشبا أمودا يقوم على إتاتي ثم غيره عثمان سيدنا عثمان يسوي مثلا النبي فزاد فيه زيارة كثيرة من يوم ba ba na ji da rawoyin da jarar da ban kushe duwar wasu wanda aka yi wa zane wani kansa da kasta aka yi siminti aka gyara wajen al'umma da mu ne jarar da ban kushe ne wanda yake an mata rubutu an mata zane a saka fahimu aka yi rufi na katako
babu ta'awuni fi bina ilmasjidi babu cewa a haɗe a taimaki juna da a wajen ginin masallaci wato wancan magana da aka faɗa aka ce a yanzu kad a hadasa nasu muminuhu wa kafiruhu ta shiyu da biyute a ko ta shiyu da biyute mutane da mummunan da kafiran da sun fara da cewa a yi dogayen gidaje na yawon gida su bai sami dama ba ne sami dama ba ne da wanda suke musulmin da ba musulmin ba da an yi tarayya a nan wata zina ha sun fara da kawata ta wanda ba ne na musajira na bille ba ne da a ce za mu gina masallatanmu billafi ne da tubala na ƙasa wajen na mutu damina mu sanya ta 'yan gajejjeru bai da duwar shaƙa tsakanin dogayen gine-gine wa ruba mata na ahalin zimma ta yi ma gidajen da suke daura da masallacin ba na musulmi ba ne talakanin mustahana ba sai a wulakanta masallatan ya ga masallacin ai ba komai komai ba ne kana wani munayyir ilmin munayyiri malamin nan maliki shi faɗi wannan magana shi ya faɗi wannan magana to na'am babu taimakon juna a wajen ginin masallaci ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يا فارا da آية القرآن wadda take cewa ai ba ta za a ce kafirai su tsaya raya masallatan Allah ba ta za a ce kafiri ya tsaya raya masallacin Allah alhali suna masu shaidawa da kawunansu da cewa su kafirai ne da su yarda da Allah ba
ulaika habida a'maluhum duk wanda yake kafiri duk wanda yake kafiri wato ita wannan aya ta sauka ne lokacin da aka kama sai na abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin bada sai musulmi ta ringa cewa a kai kana tsanin mahaifin annabi amma wai a ce kana tare da kafirai kayan ki zumuncin ɗan uwanka ga ɗan ɗan uwanka yana kira zuwa ɗabi'u na kirki addini na gaskiya amma kai ka ce kana wani waje sai da na alai da Allah ta'ala da ya tsananta masa magana ya faɗa masa kausasar maganganu sai sai na Abbas ya ce da su ya ce da sai na Ali ku kullum sai dai ku ce za ku faɗi laifinmu amma kyawawan mu kuna koyewa ba mu ne muke kula da masallaci mai alfarma ba ba mu ne muke tsaron gadin ka'aba ba ba mu ne muke baiwa alhazan ruwa ba ba mu ne muke farko wanda aka kama ba sai aka saukar da wannan aya ma kana lil mushrikina an ya'budu masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika wannan sufar hada da ta'amalu ai aikin su batacce ne ya kafire sai yana ra masallaci da masallaci da yake rawa wa'annan kan su ne aikin su ya baci gofin na da a cikin wuta إنما يأمر مساجد الله حقيقة يدرس كذا وعمل بالله لكن الله سنة ثم بعد الاستيادة الله واليوم الآخر ثم بعد الاستيادة على الله وأقام
الصلاة وآتى الزكاة بعد الزكاة ولم يخش إلا الله wa'annan ba sai da suka su ne za a ce za su iya raya masallatai wanda yake sun tara cika ta ilimi ta sani saboda sun ba da gaskiya da Allah sun ba sun tara cika ta aiki suna sallah suna zakka wato yana daga raya masallatan ko a tsawata ta da shimfiɗu a kai shimfiɗa wadda ta dace ga masallacin ko a haskaka ta da fitilu kuma babban raya wadda za a yi masallaci shine a dawomar da ibada a ciki a ce an sami masallaci sai lokacin sallah kawai za a buɗe ana gama sallah a kulle anya an yi daidai rayuwa ta musulunci ake haɗa sai ka tara gindin masallacin da ƙungiya ƙungiya na mutane samari ne wanda suka fara kwana biyu ne tsofaffi ne amma an sa mutum uku a cikinsu da za su ga masallacin a jan zamu wannan yana karatu wannan yana salati ga annabi wannan yana zikiri wannan yana a ba za a yi wannan ba kaga ba a raya masallaci hakikanin rayawa ba a ya karata idan da aka samu masallaci a ce an samu ana ibada a cikin sa bisa dorewa bisa dorewa ya zauna a yi hira awa hudu awa biyar ba gaji ba a yi tabo wannan a tabo wannan a tabo wannan a dorawa kai laifi amma a shiga masallaci a yi rabin awa ya gagara in ba wakacin sallah ba shi ba wakacin sallah da yawa matasa gani suke waye ka ce ba sai ka shiga masallacin ai wani kida humanci ne musamman tun daga alasu sai ka tana daga wancan bangaren ma kana ji ana gamawa ba shi kenan ba ba huta da ba sallah ba ce ba masallacin ne a ransu ba na wada imani da ranar lahira ya tsaye da sallah ya ba da zakka to wannan kan wannan ya shi illallah ya zo bai ji tsoron komai ba in ba Allah ba Allah kada yake jin tsoro ba daga raya masallatai a ringa tsayawa koyar da ilimi a ciki masallaci shine farkon makaranta a musulunci shine babbar jami'a ta musulunci yanzu masallaci ya kamata a ce an raya shi da ilimi ba da ilimi a cikinsa ba daidai ba ne a ce a shiga masallaci a sallah ba a sanya hukuncin sallah yake ba ba a san hukuncin hukuncin da suka shafi sallah ba amma a ce ba a kokarin sai da wannan a masallatan kuma sakacin da muke a irin wannan bangaren shi ya sa har wasu yan bani na iya suka shigo suke banna da yawa a maimakon a ji masallacin wajen raya addini da haɗa kan musulunci wajen wasu suka shigo suka mai da masallatan ma wajen farar da gaba tsakanin musulmi da zagin wasu cikin musulmi kuma dama aka ba da galibi sun samu an yi sakaci wajen tsayawa da irin wannan ba a tsayawa da irin wannan shi ya sa ce sun iya ya sa ku to
ma sa'ula'ika an yakunu min al-muhtadin wato ake cewa ya zo a wani hadisi cewa bin tabaraka ta'ala yana cewa in kana neman gidana ko in kuna neman gidana a duniya to ba waje ne gidana ba masallatai in kun zo masallatai to kun zo gidana kun zo mun har gidana ya za ta ko da aka je masa har gida ai zai girmama ko dan nan an je ga ubangiji tabaraka ta'ala yace masu ziyarta ta a duniya su ne da su gara masallatai shi yasa farin ciki ya tabbata da mutumin da ya tsarki a gidansa ya taso ya tako ya zo har ya ziyarce ni a gidana don ko duk wanda aka ziyarta ai lalle ne ya girmama wanda ya ziyarce shi ba za a ziyarce ni a tashi a tutar babu ba wala ya sha'ir ba wanda bai ji tsoron kowa ba in ba Allah ba fa ta ula kan ya kono ni mutadin abu ne wanda yake a kusa a ce masu wannan suna cikin waɗanda suke shiryayyu waɗanda yake sun shirya
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال لابن عباس ولابن هرمز يأتي أبان عباس يأتي دليل تنسى علي شيني علي علي تن عبد الله بن عباس علي دلنا شيني يهي في واتو خلفاء النبي harifofin nan na banu abba shi ne kakan shi wani suke cewa an haife shi tun da ran sai da na ali sai da na ali ya zo cewa ta kofar gida da na ba sa na gara sai ke cewa an haifa min da sai da komai in gani yana buga masa da shi sai masa wani ya ce suna na za ka samu sunansa ali wasu kuma suke cewa a'a an haife shi ne daren da aka kashe sayyidina ali sai sai bin abdullahi abbas ne ce to bara ya mai da sunan dan uwansa ya sa sunan alida a shida zan abbas ya ce da ni in ji kirwata da ni da ɗansa ali in talika ila abi sa'idin ku tafi ne abu sa'idin hudiri tasma'a min hadisi ku je ku saurari irin hadisan da yake ruwaitowa fan dalagna muka tafi fai za huwa fi haidin sai da shi yana wata gona ta ko yuslihu yana gyara gona fa akhadha yada'ahu ya rike ya ɗan rafinsa fataba ya rike jikinsa da shi ثم انشا يحدثنا sannan ya yana ta faɗa mana labarai حتى اتى ذكر بناء المسجد har ya kai ga ambatan yadda aka gina masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam فقال abu sai da hudari ya ce كنا نحمل لبنة لبنة sanda ake gina masallaci annabi kowa a cikin mutubali ɗaya ɗaya ke ɗaukowa وعمار amma لبنة لبنتين ne tubali biyu ke ɗaukowa فرآه النبي صلى الله عليه وسلم Ana cewa shi ɗaya ta sha ɗaya ta annabi الله ɗaya ta sha ɗaya ta annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe فينفر التراب عنه sai manzo Allah ya haɗe yana kakkaɗe turɓa daga gare shi ويقول yana cewa ويها عمار kan amaro يدعوهم إلى yana الجنة kiran su zuwa aljanna ويدعونهم إلى النار yana kiran su zuwa wuta to daga tuna hulfi atul bagiyar su ne ko akwai ƙari a wata ruwaya ba duka ruwayoyin ba ehem ba duka ruwayoyin nista ta maka ba jama'a kangararru su za su kashe shi نعم jama'a kangararru su za su kashe amma mu ya to sai ku aka kashe shi a ranar yakin sittin yana tare da sai da na ali radiyallahu ta'ala anhu to قال yace يا يقول عمار na bi sai haka yana cewa a أعوذ بالله من الفتن.
Ina roƙon Allah ya kare ni daga shiga rigingi roƙon Allah ya kare ni daga shiga rigingimu to sai ta fara da isti'anati bil najjar نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب الإئس بالنجار والسناء babu cewa ba laifi dan an nemi taimako da kafinta a wajen yin wani abu da masallaci نعم ko da an nemi taimako da masu sana'a wato yana da addu'a mai alhasi Na'am.
jaro din ya shiga cikin sunna نعم في أعواد المنبر dangane da yin itacen mumbari dangane da jerin katakon da za a yi mumbari da shi مم. المسجد نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن السهل قال a sahalin misalin ya ce ba su rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika na'am ila mar'atin ya zuwa wata mace na'am an muri gulamaki na jara wato daga cikin mutanen madina sunan matan nan aishatu na'am ita wadda manzala ya aika zanta yake cewa da ita ki umarci yaranki wato bawanki wanda yake kafinta ne na'am an ce ko ne sunansa bako wasu suka ce maimun wasu suka ce mina akwai ɗaure ma da cewa sunansa umar sadu Hmm.
ko kabi sadu to na'am ya mala ila wadin ya amadu li a amali amalli a wada cewa ya zo ya yi itacen ajilisu alaihin na Na'am.
zan ringa zama a kai wato ya min mumbari wanda zan ringa zama a kansa domin yin huduba
حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر ان امراه قالت يا رسول الله ta ce ya rasulallahi الا اجعل لك شيئا ba na sanya ba wani abu ba تقول da عليه za ka ringa zama a kansa don ka ringa yi wa mutane huduba
فإن لي غلاما نجارا ina da yaro wanda yake kafinta
قال sai manzon Allah ya ce إن شئت idan kina so ki ba laifi dai kin yi مم. فعملت المنبر sai ta aikata mimbarin مم.
wato yanzu aka ce ta aikata mimbarin isnadi ne majazi isna- eh, majazi ne akali Na.
don ba ita ta yi da kanta ba Na.
yaron nata ta umarta yi shi ya sa wato an dangana fi'ilin ila ko hakikata نعم باب من بنى مسجدا babu wanda ya gina masallaci مم.
wato falalar da take ga wanda ya gina masallaci نعم حدثنا مم.
قال حدثني ابن وهب اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه مم.
أنه سمع عبيد الله خولانيا مم.
أنه سمع عثمان بن عفان مم.
رضي الله عنه يقول ya ji sai da usman Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa عند قول الناس فيه yayin da mutane suke inkari ga sayyidina Usman
حين بنا مسجد حين بنا مسجد رسول الله صلى yayin da الله yake عليه وسلم masallaci da Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sayyidina Usman shi ya faɗaɗa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam إنكم أكثرتم ko kun yawaita magana cewa me yasa ga hanyar manzon Allah ya ba masallacinsa ga yanda uh, sayyidina Abubakar ya ba masallacin manzon Allah kuma sayyidina Umar ya yi ƙari amma dai ƙarin da ya ɗan kaɗan ne ba za a kwatanta da wannan ƙarin da aka yi a yanzu ba kuna yawaita magana akai me yasa aka yi haka
وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من بنى مسجدا wanda ya gina masallaci قال بكير bukai yake a tasar ruwaya حسبت أنه قال sai cewa ya ce يبتغي به وجه الله ya gina ko don neman yardar Allah da gina masallacin da ya ba wai yayi bane na a ce ai akwai masallaci mai amsa sunansa ko akwai masallacin da ya gina a'a yayi ne kawai don neman yardar Allah subhanahu wata'ala بنى الله له مثله في da shi الجنة ma ko Allah zai gina masa kalarsa a cikin aljanna الله
to باب يأخذ بنسول النبل da babu cewa a ka'in za a shiga masallaci da kibiya a hannu to a rike kan kibiya tsinin kibiya نعم a rike tsinin kibiya don ka a taɓa wani
إذا مر في Lokacin da المسجد ya wuce da masallaci حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر سمعت جابر بن عبد الله يقول kaga bin Allah yana cewa مر رجل في المسجد wani mutum ya wuce a masallaci ومعه سهام alhali yana ɗauke da kibiyoyi فقال له رسول الله صلى الله عليه Ya ce وسلم da shi امسك بنسالها ka kama kanka ka kama tsinin
باب المرور في المسجد na wannan babu ne game da wucewa a cikin masallaci
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yake
man marra fi shay'in min masjidin min masajidina zai huce ta wani abu daga masallatanmu aw aswaqina ko zai huce ta wani abu daga tasoyinmu bi nabalin da kibiyoyi da suke tare da shi falyakhudh ala nisaiha ke tsinin kibiyar don kai ya taɓa wani ya cuce shi ko ya taɓa wani ya zo ya yi masa rawai
la ya'qir bi kanfihi ba ne muslima ne a ce ya yi wa musulmi miki da hannu da safonsa a ce musulmi miki ana da dibar an yi babban ɓanna
babu shiri fil masjidi babu waƙa hukuncin yin waƙa a masallaci
حدثنا أبو اليماني حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري abu sallallahu ya ji hasarin masarafin mutum madina da mawaƙin da duk sallallahu alaihi wa sallam يستشهد أباه ya rayu a duniya shekaru ɗari da ishirin ɗari da ishirin ne a duniya yana neman abu huraira ya shaida masa
أنشدك الله yake iya mai magiya da allah هل سمعت النبي صلى الله عليه kaji وسلم annabi يقول sallallahu alaihi wa sallam yana cewa يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kafirai suke faɗar miyagun maganganu a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa اللهم أعيره بروح القدس ta karɓi hassanu da ruhul qudus malaika jibrilu
قال أبو هريرة نعم ya ce kwarai na ji shi a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nema a masallaci ana yin waƙe ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addinin musulunci da kare addinin musulunci مم.
to
باب أصحاب الحراب في المسجد babu ma'abuta wato masu a masallaci نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله مم.
قال حدثنا ابراهيم بن سعد مم.
عن صالح عن ابن شهاب مم.
قال اخبرني عروة بن الزبير مم.
ان عائشة رضي الله عنها قالت aisha ta ce لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب هجرته na والحبشة يلعبون في المسجد mutanen habasha suna wasa a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بردائه tare da mayafansa انظر الى نائبهم kallon wasan da suke a masallaci
زاد ابراهيم بن المنذري bayan wanda ne da ya tasa ruwaya حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت take رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشه يلعبون بجرا- بجرابهم Wato mutanen habasha suna yin wasa da masunansu
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد wanda yake yazo a sashen waye نعم a babu ambatan ciniki siyarwa ko siye a kan mimbari a masallaci Mm.
a yi maganar ciniki siye ko siyarwa
حدثنا علي بن عبد الله Mm.
قال حدثنا سفيان عن يحيى عن امرته عن عائشه قالت sai da suna aisha ta ce اتتها بريره barira ta zo wajen sai da suna aisha ita barira a sannan baiwa ce
تسألها في كتابتها tana tambayar aisha cewa su taimaka mata a game da biyan fansan da aka dora mata Mm.
masu ita sun ce in ta kawo ka za ta zama ya da ta yi wajen aisha tana neman ta taimaka mata فقالت sai aisha take da ita إن شئت أعطيت أهلك idan ki so in biya iyalinki gaba daya abin da ya rage na